الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da uku ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da 26 ga watan februari shekara ta 2012 wannan shine kasar na 46 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim a inda in ba a manta ba muna karatu ne a cikin kitabul iman wato matattarar da ke bayani dangane da imani ƙa'idojin shi sharuɗan shi da kuma rukunan shi muna cikin babu bayanin imanin lazi yudkhalu bihil janna babin da ke bayyana irin imanin da da shi ake shiga aljanna anna man tamassaka bima umira bihi dakhala aljanna da kuma tabbatar da cewa wanda duk ya riko da abin da aka umarce shi da shi a musulunci ta zo shiga aljanna ma'anar imanin da ake shiga aljanna da shi shine imanin da aka yi tsantsa ba tare da ainihin sofanan shirka ko kuma abubuwan da ke biyo baya da ke lalata shi ba haka kuma shari'o'in musulunci da suka shafi sallah azumi zakka hajji sadar da zumunci waɗannan suna daga cikin dokokin da in musulmi ya riƙe su to babu shakka zai ainihin shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mun karanta hadisai masu yawa waɗanda suka tabbatar da abin da imamu muslim ya kulla a cikin wannan babi hadisi na ɗari da sha shida za mu tashi a kan inda imamu muslim ya ce wa haddasani abu bakar ibn ishaq haddasana affan حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا wannan hadisi sahabi abu huraira ne ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda yace أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wani balarabe mutumin ƙauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama faqala ya rasulullah wannan ba ƙauye ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dillani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu aljanna nuna min aikin da in na aikata zan shiga aljanna qala annabi yace ta'budullah ka bauta wa Allah la tushriku bihi shay'a kar ka hada shi da komai jama'a kun ji nau'in imanin da ake neman kai ya shigar da kai aljanna ka bauta wa Allah shi kadai bayan ka yi imani da shi kar ka hada shi da komai to za ka shiga aljanna sannan wa tuqimu salatal maktuba ka tsaye da sallah ta farilla azhar la'asar magariba isha da sallah asuba وتؤدي الزكاة المفروضة sannan kuma zakka wadda take farilla ce a cikin dukiyarka ka tabbatar ka bayar da ita wata sumu ramadan sannan ka azumci ramadan qala da mutumin ya gama jin waɗannan jawabai daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la azidu ala hadha shay'a ba zan ƙara komai akan wannan umarnin da kai min ba wala an minhu sannan ba zan rage komai daga ciki ba falamma walla qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da wannan mutum ya juya ya tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna wanda ke farin ciki ya ga wani dan aljanna falyanzur ila hadha to ya dubi mutumin nan mana wannan mutum ya tabbata dan aljanna da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda Allah ya sakankantar da zuciyar manzon Allah akan cewa tabbas wannan mutum zai kiyaye dukkanin abubuwan da ya ambata na fata an gane idan kuka lura da wannan hadisin kusan ba shi da bambanci da ainihin mafi yawancin hadisan da suka wuto baya sai dai jumlar shi ta ƙarshe wadda ta tabbatar da cewa wannan mutum ya ainihin wato tabbata ɗan aljanna da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin maganganun da muka gabatar a baya idan jama'a ba su manta ba dangane da abin da ya shafi musamman hadisin ƙarshe da muka karanta jiya wanda ya kama da wannan mun ɗauko magana al-imam al-qurtubi wanda yake bayyana waɗannan irin hadisai waɗanda suke nuna takaituwa akan ayyuka na farillai ba tare da ainihin ayyuka na nafilfili ba mun ji irin yadda malamai suka ainihin yi bayani a kansu asali ba wai ana nufin ka wulakanta sallar nafila ko azumin nafila ko kuma sadakoki ko kuma ayyukan alkhairi ba sai dai ana nuna maka ne asalin abin da Allah ya ɗora maka su ne waɗannan ma damar za ka iya idar da su a bisa yadda suke shikenan babu wata matsala to amma in har ya zama sakaci ne ko rashin ganin muhimmancin nafilfili ko mustahabbai yasa ba za ka yi su ba wannan kuma malamai sun tabbatar da cewa kai abin zargi ne sannan al'imamu qurtubi abul abbas ya ba da ansa cewa mafi yawancin mutanen nan da ke zuwa suna tambaya annabi yana bayyana musu waɗannan farillai mafi yawancin sabbin musulunta ne mutumin da yake ke abubuwan da suke su ne asalin musulunci din tare da masaniyar cewa kuma dukkan mutanen da suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi sallama ba sa wasa da ibadoji waɗanda suke na filfili ne da makamantansu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi yana daga cikin hadisai mafiya inganci a duniyar hadisai domin yadda kaji imam muslim ya fitar da shi haka bukhari ma al-imamu ahmad ma ya fitar da wannan hadisi hakanan al-imamu abu awana a cikin littafin shi al-musnad haka al'imamu abu nu'aimin a cikin littafin shi al-mustakhraj dukkaninsu sun fitar da shi kamar yadda muka yi ishara a baya wani lokaci can wannan hadisin kaga a cikin shi baka ji bayanin hajji ba shin wannan yana nufin kenan a lokacin ba a farlanta ko shar'anta aikin hajji ba in ba manta ba har wa yau a can baya dai mun ɗauko wasu maganganu waɗanda alƙadi iyal ya ba da amsas wanda al'imamu ibnu ba nufin bata sai dai hakikanin abin da ya faru shine ne aikin hajji din wata riwayar ta ambata wata riwayar bata ambata ba kenan mai riwayar da imam muslim ya ruwaito wannan hanyar ta wurin shi shine ba a samu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi shari'o'in musulunci ne gaba ɗaya sai dai wanda ya haddace su madalla ya haddace wanda kuma bai haddace ba shi kenan amma wannan baya nuna babu aikin hajji daga cikin rukunan musulunci ko kuma daga cikin umarnin da annabi sallallahu alaihi sallama ya baiwa ainihin wannan mutum Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي, لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوب وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأن حديث الإمام مسلم يا ساموش دجمال منش الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة تككن سننش عبد الله بن محمد بن أبي شيبة da kuma ainihin malamin shi abu kuraibin shi kuma cikakken sunan shi muhammad ibn al'ala ibn kuraib alhamdani mutumin kasar kufa ne sai ainihin shi muslim ya ce waɗannan malaman nashi su biyu ne suka ba shi wannan hadisi wallan li abi kuraibin amma lafazin da zai kawo mana lafazin abu kuraibin ne kala waɗannan malaman nashi su biyu gaba ɗaya suka ce haddasana abu mu'awiya malamin su abu mu'awiya mai suna muhammad dan khazim khazim ba hazim ba muhammad dan khazim at-tamimi as-sa'di abdaririn kofi babban malami ne amma Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi ciwon makanta tun yana wajen shekara takwas amma kuma haka ya waye gari ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai mahaddata ainihin wato alkur'ani da hadisi har ma aka ce yana daga cikin mutanen da suka fi kowa hadda a cikin almajiran ainihin sha'uba a cikin almajiran a'amash gashi ya ce an al'amash ya karɓo daga malamin shi al'amash al'amash na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi cikakken sunan shi suleiman ɗan mihran al'asdi mutumin ƙasar ainihin kufa ne ƙwararren malami ne gogagge wajen karatun alkur'ani da kuma ainihin gogewa a cikin hadisi sai dai yana da ɗabi'a ta tadlisanci kamar yadda za mu zo mu tattauna ta jin kaɗan insha Allahu ta'ala shi Ahmad ya ce an Abi Sufyan ya karɓo ainihin wato wannan hadisi daga Abu Sufyan Abu Sufyan ba wai Abu Sufyan wanda yake sahabi ba na fata an gane sunan Sufyan ana karanta shi da wasali ɗayan uku kana iya cewa Abu Sufyan sa sinun kai mata fatha Abu Sufyan kana kuma iya cewa Sufyan kai kasara ga sunan Sufyan sinun din kana kuma iya yin damma ka ce ainihin sufiyan cikakken sunan wannan malamin shine talhatu dan nafi da quraishi ne mutumin kasar wasu ta iraq Allah madaukakin sarki ya taimaka tabi'i ne wannan na daga cikin riwaya tabi'i daga tabi'i amash tabi'i ne shi ma abu sufyan tabi'i ne yace an jabirin ya karɓi wannan hadisi daga jabir قال جابر يتي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النعمان بن قوقل قوقل ونمتم ميسونا نعمان بن قوقل wannan na ɗaya daga cikin ainihin wato mutanen ƙauye kamar yadda sauran da suka zo duk suke ta tambayoyin can suna daga cikin ainihin wato mutanen ƙauye da suka rinka tahowa su ne wa annabi sallallahu alaihi sallama tambayoyi saboda labarin addinin musulunci ya je gare su ta hanyar masu yin wa'azi da annabi ke turawa garuruka da ƙauyuka shine sai su niko gari sai su taho domin gabatar da tambaya kenan a yanzu idan ire-iren waɗannan sun faru daga cikin hanyoyi masu sauƙi hanyoyin sadarwa na zamani labari ya je gare ka ka samu labarin malama na ya wa'azi ya ce kaza ko ya ce kaza sai ka buga mishi ta lambar waya ko ka tura mishi imel ko kuma wasu abubuwa makamantan haka. musamman ga mutanen da ainihin kansu ya waye to Nu'man dan Qawqal yazo yace faqala ya rasulullah yazo yace ya manzon Allah ara'aita idza sallaitu maktuba ya kake gani idan na kula da sallolin farilla ina yin sallar farilla da kyau wa haramtu harama kuma duk abin da yake haramun ne ina kiyayewa bana aikata shi wa ahlaltu halala sannan duk abin da yake halal ne ina kula da shi ainihin wato ina yin gwargwadon iko na ko kuma abin da na ga cewa ina bukata domin ita aikata halal sai in kana da bukata da za ka rayu baka ci tuwo ba baka sha fura ba ba wanda zai ce kayi lofi sai ka ci abin da za ka ci tunda halal ne amma ka'ida ita ce duk abin da yake halal to ka tabbatar da cewa halal ne kakkai karambani ka haramta shi ya manzon Allah in na kiyaye waɗannan dokokin a adkhulul janna zan shiga aljanna فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم سيمن ذا الله يتي قري دا غسكي ذاك شغا الجنة ما تتركا كلا دا سلولون فرلا ما تتركا كلا دا حرام كا كياي كا تسرو دا ابن دا يتي حلال ني تبس الجنة ذاك اينهن شغيتا الله مدوكاكين سركي يتي مكا جماعة كنت وانا حديثي wannan hadisi imam muslim shi kadai ya ruwaito shi bukhari bai ruwaito shi ba amma ahmad ya ruwaito shi kamar yadda ainihin al-imam abu awana da al-imam nu'aymin dukkanin su sun ainihin fitar da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka dangane da wannan an'ana da ta faru ga wani dan bayani zan karanto mana musamman ga ɗaliban ilimi sai su natsu su ji a inda malai yace al mas'alatu thaniya waqa fi hadha al isnad an anatu al a'mash wa huwa mudallis wal mudallis idha an'ana la tuqbalu riwayatuhu illa in sabata illa an yathbuta sama'uhu min jihatin ukhra idan mutum ya bayyana a wurin malaman hadisi yana da ɗabi'a ta maguɗi ko kuma rufa-rufa a wajen hadisi wadda suke kira tadlisanci shine ya ruwaito hadisi wurin mutumin da ba a karɓan hadisi a wurin shi in ya zo sai ya ambace shi da wani suna ko in ya zo sai ya ainihin wato yi wata hikima wadda zai kauce daga abin da ake ainihin wato neman ya kawo shi keke da keke sai a ce tadlisanci ya faru idan tadlisanci ya faru malamai ba sa karɓan hadisin mutum matuƙar ya ce an to kuma a nan amash yana da tadlisanci gashi kuma a cikin wannan isnadi ya ce an to amma matsala kuma gashi hadisin a sahihu muslim ya zo in ka ce ba za ka karɓa ba ba ne sai a ce dubi girman sahihu muslim in kuma ka ce za ka karɓa sai a ce to ai ga an ana nan an ana kuma ta zo daga mudallis malam ya ce wa jaban nawawi rahimahullahu ta'ala bi anna ma kana fi sahihaini an mudallis bi an mahmulu ala thubuti sama'ihim min jihati al-ukhra imam nawawi sai ba da wata amsa dunkulalliya ba wai amsa musamman akan wannan ba yace duk inda ka ga mudallisi ya ruwaito hadisi da an ana in dai a cikin bukhari ko muslim ne to za a karba da fassara cewa ya tabbata cewa ya ji kuma an ruwaito wannan ainihin hanya da ya ji din ta wata hanyar daban ko da ba a kawo ta a nan cikin sahihul bukhari ko muslim ba wannan amsa ce a jimillance amma a wurin malaman hadisi ba za ta gamsar ba domin matsala ta riga ta faru mai tablisanci ya yi an'ana so da haka matsala ta faru a cikin bukhari ne ko ba a cikin bukhari ba malaman hadisi a jimillance za su ce matsala ta faru to cewa duk wanda aka gani in a cikin bukhari ne za a ɗauka a kan yaji kuma a ƙaddara cewa ya zo ta wata hanya duk wannan ɗauka ne kuma ƙaddarawa ce amma ba ta gamsarwa a wurin malamai gogaggu dan haka sai malam yake cewa wa ahsan min hadha ma qalahu adh-dhahabi rahimahullahu ta'ala fil mizan mafi kyawun amsar da tafi waccan ta nawawi ita ce maganar da al-imam adh-dhahabi ya amsa a cikin littafin shi al-mizan wa dunaka nasuhu ga abin da al-imam al-imam adh-dhahabi ya ce wa huwa yudallis yace babu shakka a'amash yana tadlisanci wa rubbama dallasa an da'ifin mai yiwuwa ma wani lokacin tadlisancin da zai yi rufa-rufar da zai rufa sunan rufewar daga sunan mutum ne mai rauni wala yudra bihi kuma ba za a iya gano kowane ne ba fa mata qala haddasana fala kala dan haka duk sanda a'mash yace haddasana ba wata magana sai a karbi hadisi wa mata qala an duk wasan da yace an tatarraqa ilayhi tadlis sai a zarge shi da cewa ya yi halin nashi na rufa-rufa illa fi shiyukhin lahu aksara anhum sai dai in ya yi wannan an ana ne daga ɗaya daga cikin malaman shi waɗanda yana yawaita karɓo hadisai daga gare su ka ibrahim kamar ibrahimun naka'i wa abi wa'ilin wa abi salihin samman idan daga waɗannan ɗayan mutane uku ne ko makamantansu waɗanda shu'uba yana yawaita ruwaito hadisi da gare su idan ya ce an to fa inna riwayatahu an misli an hada sinf mahmulatun ala littisal idan har ya riwaya daga irin waɗannan malaman to ko da ya ce an to ita ce ake ɗauka akan ya tabbata ya ji daga gare su wannan maganar zahabi ya faɗe ta a cikin mizanu na itidal mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu ko shafi na dubu biyu da ɗari biyu da ainihin wato ashirin da hudu intaha kun ji maganar zahabi yanzu wannan maganar ta zahabi ko ita ce amsar keke da keke na wannan wurin sai ce farwayatuhu huna min hadha alqabil kaga wannan riwaya tashi ta nan to ta zo ta irin waɗannan ne da ake magana domin faqad rawahu an abi salih fi sanad ati za mu zo isnadin da za mu karanta nan gaba za mu ji daga abu salih samman ya ruwaito shi an fahimta fayakunu mimma sami'ahu minhu dan haka sai zama kenan wannan isnadin da ainihin muka ji yanzu akwai tadlisanci ko akwai an ana ta ainihin wato a'amash a ciki to tunda a gaba za mu ji ya ce an abi salihin to babu shakka kenan ya tabbata ya ji daga ainihin abu salih na fatan an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka sai ya ce fatanabba don haka sai ka faɗaka akan haka wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab wannan ita ce amsa amma amsar da imamun nawawi ya faɗi ya sha faɗin ta aurare da dama a cikin littafin shi na daga ciki akwai littafin shi at-taqrib wa taysir wannan amsar gaskiya dunkulalliya amsa ce amma ba ta isarwa a inda aka riga aka samu matsala an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am a'a ai an buga misalin waɗannan ne a matsayin shi yasa ka ji na ce waɗannan guda ukun da makamantansu ƙa'idar ita ce dukkanin malaman da aka ji ya yawaita riwaya daga gare su to kawai shi kenan ko ya yi an ana sai a ɗauki wannan an ana a kan yaji waɗannan misali ne aka yi ibrahimun naka'i abu salih samman sannan sai abu wa'il misali ne wannan aka yi idan aka samu wani na hudu ko na biyar ko na shida wanda yake yana yawaita riwaya daga gare shi to ko yayi ana ana babu matsala Allah ya ce maka na wa alaikum salam an shu'uba na ce a an al'amash ne an al'amash ne shu'uba kan ai tadlisanci ba shi ba hanyar shu'uba na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am shiwa ba lallai ba ne ba lallai ba ne sai ya zama malaman duk da kai karatu a wurinsu a lokaci guda kai karatu wurinsu almuhimmu dai kasaratun riwaya ake tabbatarwa cewa yana da yawan riwaya daga wurin waɗannan Allah ya taimaka wa alaikum salam wa a mashi tarihin shi yana koyida cikin kutubin rijal tahzibu tahzib تهذيب الكمال سير أعلام النبلاء ميزان الاعتدال duk waɗannan alkamil fi du'afa rijal duk waɗannan tafan sun yi tarihin shi wasu suna kawo tarihin shi saboda asalin shi malamin hadisi kamar tahzibu tahzib da tahzibul kamal da ainihin wato ikmalu tahzibul kamal da makamantan waɗannan wasu kuma suna kawo tarihin shi ne saboda wannan matsalar tablisancin kamar alkamil fi du'afa rijal na ibnu adiyin da kuma ainihin littafin mizanul itidal da lisanul mizan dukkaninsu su waɗannan guda uku na ƙarshe sun kawo ne saboda wannan matsalar ta tadlisancin na aka ga imamu zahabi ya ba da ansa a kanta a cikin littafin mizan ɗin Allah ya taimaka wannan hadisi da yana daga cikin hadisai waɗanda suke bayyana girma na ainihin wato riƙe asalin musulunci tsantsa ba tare da shirka ba akwai waɗansu hadisai waɗanda daga cikin waɗanda ainihin wato ne mana ishara a baya ina so ainihin zan karanta mana kaɗan daga cikin ainihin waɗannan hadisan insha Allahu ta'ala da shi waɗanda mana ya kawo cikin sharhi ya ce wa min huna ya zaharu ma'anar ahadith allati ja'at fi tartibi ko tarattubu dukhulul janna ala mujarrad tauhidi ma'ana jin cewa matukan mutum ya rike tauhidi shiga ainihin aljanna to waɗannan hadisai ga wasu waɗanda za su ƙara fito da ma'anarsu fa fi sahihain an abi dharr an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma min abdin qala la ilaha illa allah thumma mata ala dhalika illa dakhala aljanna manzo Allah yace ba wani bawa da zai faɗi la ilaha illa allah kuma ya mutu akan la ilaha illa allah sai ya shiga aljanna ma damar ya faɗe ta ya tsayu a kanta bai kafirce mata ba bai warware ta ba to sai ya ainihin shiga aljanna qultu abu zarrin da yaji manzon Allah ya ce haka sai ya ce wa in zana wa in saraq ko da yayi zina yayi sata qala wa in zana wa in saraq annabi ya ce ko yayi zina yayi sata in dai ya mutu akan la ilaha illallah sai ya shiga aljanna qala ha salasa so uku annabi ya faɗi haka abu zarr yana maimaita tambayar shi thumma qala fi rabi'a sannan ana hudu sai ya ce ala raghmi an fi abi zarri ko abu zarri kaki sai mutumin nan ya shiga aljanna matukar ya ainihin faɗi la ilaha illallah fa kharaja abu zarrin ya sai abu zarri ya fita yana mamakin wannan kalma yana cewa wa in razima an fa abu zarri ko abu zarri ya ki sai wannan mutum ya shiga aljanna allahu akbar yana mamakin abu wannan hadisin yana nuna falala ne da girman la ilaha illallah ba yana nuna maka bane ka je kai ta zina kai ta sata saboda ka faɗi la ilaha illallah cewa babu komai la ilaha illallah za ta kare ka a'a yana ƙoƙarin bayyana maka girman la ilaha illallah ne saboda haka kakka juya ɗaya ma'anar ka kalli cewa to kenan matuƙar ni ne la ilaha illallah ne duk abin da na aikata babu komai idan ka fahimci haka to kenan sai ka fahimci haɗarin da shirka take da shi da kuma haɗarin da bid'a take da shi da haɗarin riya ko sum'a ka rinka yin abu dan a ji a ba da labari ko a je a yaba ko makamantan haka sai ka gane haɗarin da waɗannan suke a kan la ilaha illallah ka na fata an gane sannan kuma fihi na an ubadata bin samiti an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la a cikin wannan hadisi na ubadat dan samit wanda bukhari da muslim suka rawaito annabi ya ce wanda biya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya kuma shaida lallai muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma ya shaida cewa isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma annabi isa kalmar Allah ce da Allah ya saka wa maryam wa ruhun min annabi isa ɗaya ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta wa annal jannata haqq ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ce wa nar haqqun ya tabbatar da cewa wuta gaskiya ce adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna duk irin aikin da yake aikatawa ko kuma Allah zai shigar da shi aljanna duk irin kankanta ayyukan shi na alheri wannan hadisi kamar da nake bayyana so da dama in mun zo munasaba shi nakan ce malamai su ne mishi fassara guda biyu adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna duk irin mugun aikin da yake matukar ya faɗi la ilaha illallah to sai a ce kenan anan ana son a nuna girman la ilaha illallah ne na haka komi daren dadewa duk wanda ya faɗe ta to sai ya ainihin shiga aljanna to kaga a nan ma kar ka fahimci kenan ka je ka aikata komai hadisin yana ce maka in dai kana da la ilaha illallah za ka shiga aljanna wannan kuskure ne na biyu adkhalahu Allah aljannata ala ma kana min al'amal duk kankantar sauran ayyukan shi na alheri da suka shafi sallah azumi zakka hajji duk kankantar su to zai shiga aljanna saboda girman la ilaha illallah abin da da shi waɗannan hadisai suke so su bayyana mana shine ne girman la ilaha illallah da irin yadda take kankara zunubai da yadda take ɗaukaka darajoji da kuma yadda take kai mutum aljanna komai daren daɗewa wannan baya nuna cewa wanda ya faɗi la ilaha illallah ya aikata wasu laifuffuka waɗanda ba su rusa la ilaha illallah baya nuna cewa ba zai shiga wuta ba zai iya shiga wuta in Allah ya nufi ya azabtar da shi dangane da waɗannan laifuffuka amma abin da ake nuna maka saboda girman darajar la ilaha illallah in ya shiga wutar ba zai dawwama ba Allah maraukakin sarki zai iya fitar da shi da gwargwadon lokacin da ya nufa da gwargwadon lokacin da ya ga ya dace ya cece shi ta hanyar bayan Allah ko annabawa ko wasu salihai ko makamantan haka Allah maraukakin sarki ya taimaka to waɗannan suna daga cikin ainihin wato hadisan da idan ka karanta su za ka ga cewa eh suna bayyana girman la ilaha illallah da kuma cewa wannan la ilaha illallah in aka faɗe ta ba a warware ta ta hanyar shirka ko kafirci ko rudda ba to ita ce irin imanin da ake maganar zai shigar da mai shi aljanna don haka a waɗannan zamunna da muke ciki zamanin da Allah ya aiko fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ka yi imani da Allah shi ɗaya ba shi da abokin tarayya ka yarda cewa annabi Musa bawan Allah ne ko manzon Allah ne ka yarda annabi Isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne kuma ba ɗan Allah ba ne amma ka kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan imanin ba zai kai ka ga aljanna ba amma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan imanin zai iya kai ka aljanna to amma ana magana ne a yanzu da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama imaninka da annabi Musa da Isa da sauran annabawa gaba ɗaya bai isar maka wajen shigar da kai aljanna ba har sai ka hada da imani da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am bayan da imam muslim ya kawo wannan sai ya sake biyo baya da wannan isnadi wanda muke ishara cewa gashi nan al'amash ya yi riwaya daga abu salih din ya ce wa haddasani hajjaj ibn sha'iri wal qasim ibn zakariya qala haddathana ubaidullah ibn musa an shayban an al-a'mash an abi salih an wa abi sufyan an jabir qala qala an-nu'man ibn qawqal ya rasulullah بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا kaga a cikin wannan isnadi imam muslim ya samo wannan hanya ta hanyar malamin shi mai suna hajjaj ibn sha'ir wanda mun sha bayani a baya cewa asalin cikakken sunan shine hajjaj ibn yusuf ibn hajjaj al-saqafi al-baghdadi abu yaqub thiqatun hafiz wal qasim ibn zakariya imam muslim ya ruwaito wannan hadisi daga malamin shi hajjaju dan sha'ir da kuma alqasim dan zakariya qala waɗannan malamai biyu suka ce haddathana ubaidullah ibn musa ubaidullah dan musa ya karantar da mu hadisin da ya samo shi an shaiban daga ainihin malamin shi mai suna shaiban shi kuwa shaiban ya samo wannan hadisi an al-a'mash daga malamin shi al-a'mash a'mash an abi salih wa abi sufyan kaga a cikin waccan riwaya a'amash ya ruwaito hadisin ne kadai daga Abu Sufyan ko to anan kuwa ya hada hadda ainihin Abu Salihin da wannan ne zaka ce intafat tadlis wancan tadlisancin da ake tsoro ya faru to in Allah ya so ya kwaranye ya kare an jabirin daga jabiru dan abdullahi al-ansari qala jabir yace qala nu'man ibn qawqal Nu'manu dan kaukal wani mutum ne daga cikin ainihin sahabbai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah ya manzon Allah bi mislihi sai ya ambaci irin waccan ainihin bukatar da ya faɗi cewa idan da zai tsaye da sallolin farilla ya ainihin halatta haramun ya haramta halal shikenan zai shiga aljanna manzon Allah ya ce mishi wa zada fihi a ciki sai ya ƙara da walam azid ala zalika shay'a bayan waɗannan ba zan ƙara akan komai ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi tabbas wannan mutum ya tabbata zai shiga aljanna insha Allah ta'ala ko wata ma'ana makamanci a haka ina fata an gane to kun ga a tsari na malaman hadisi yanzu in ka jefa waccan riwayar ita ce muslim ya fitar da ita da lafazinta amma wannan yanzu da ya ce bi mislihi ba za ka ce akhrajahu ko rawahu muslim ba sai dai ka ce ashara ilaihi muslim ashara ilaihi muslim na fata an gane ga tana ainihin mala yake cewa al'imamu ibn manda shi ya fitar da ita a cikin littafin kitabul iman kitabul iman na al'imamu al-hafiz ibn manda kun gan shi nan kamar da na gabatar da shi a wancan lokaci ko ni daɗaɗɗen malami na profesa ainihin ali nasir al a madina ya yi tahqiqin shi amma wannan ba wannan tahqiqin ba ne wancan tahqiqin shi ne mai mujalladi biyu a cikin wannan littafin al'imamu ibn manda ya fitar da shi da cikakkiyar ainihin wato riwayar amma ba ka ga duk lafazin ɗaya ne ko kuma kusan ma'ana ɗaya ce inda ma yanzu ana so a nuna maka malaman hadisi ko sun ruwaito hadisi ta wata hanya musamman ya zama akwai wani abu da ake gani na shakka ko gargada sai su sake kawo wata hanya wadda take makamanciyar waccan sai su tokar waccan sai su tashi sai su haɗu sai su yi ƙarfi kenan na fata an gane wa haddathani salamatu ibn shabibin حدثنا الحسن بن أعين أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا wannan riwayar ita kuma imam muslim ya samo ta daga malamin shi mai suna salamatu dan shabibin shi ko daga nashi malamin mai suna alhassan dan ayan shi ko daga nashi malamin ma'akilu dan ubaidillah ma'akil sai ce an abu zubair daga abu zubair abu zubair kuma ya ce an jabir daga jabir to abu zubair shi ma in ya ce ainihin an to malamai suna ainihin kyamar wannan riwaya ta shi saboda shi ma yana da ɗabi'a ta irin waccan rufa-rufa ta tadlisanci gashi kuma abin da ya faru ne anan kuma gashi a cikin sahihu muslim ce yanzu idan ka ɗauki jimilla amsar tattanawu sai ka ce yanzu haza mahamulun ala annahu masmu haza masmu aw sabata sama'uhu fi tariqin ukhra هذا جواب النووي الجواب العام لكن نحن بكوننا طلاب العلم نحتاج بجواب شاف كاف في هذا الموضوع إن شاء الله نناقشه فيما بعد daga ainihin abu zubair daga jabir ice anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqal wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ara'aita idza sallaita as-salawatil maktubat ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubat me kake gani idan na yi salloli waɗanda suke na farillai ne wa sumtu ramadana kuma na ainihin azumci ramadan wa ahlaltu halala sannan na halatta halal wa haramtu harama sannan na ainihin haramta haram wa lam azid ala zalika shay'a ban ƙara komai ba akan haka a adkhulul janna zan shiga aljanna qala na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kwarai da gaske قال sai mutumin ya ce wallahi la azidu ala zalika shay'a na rantse da Allah ni ko bazan ƙara komai akan haka ba to matsalar farko kamar yadda na gaya mana malam Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Abu Zubair al-Asdi al-Makki an fahimta abinda malamai suka tabbatar dangane da wannan malamin shine Abu Zubair dukkanin wata riwaya da zai zaka ji an ce an abi zubair an jabirin ko ma ka ga wane ne almajirin abu zubair idan almajirin abu zubair laif ibn sa'adin ne malamai suka ce to riwayar sahihiya ce mutulaka amma ma damar ba laif dan sa'ad ne ya karɓo hadisin daga abu zubair ba kama anan to malamai suka ce wannan riwayar dole ne a tsaya a bincike ta wasu riwayoyin sun tabbata wasu kuma riwayoyin ba su tabbata ba za mu je wata gaba wadda insha Allahu ta'ala za mu tattauna matsalolin nan dangane da ainihin wato riwayoyin abu zubair daga jabir da ke cikin sahihu muslim idan aka zo kan gabar ɗaya daga cikin misalan ire-iren waɗannan waɗanda sun tabbata cewa babu wata hanya da ta tabbata abu zubair ya ruwaito wannan sai ita wannan ɗin wannan dai bayanin da malam yake cewa anna abaz zubairi mudallis kama sabaqa alifin fi tarjamatihi wa la yuqbalu minhu ma an ana an jabir ka hadha al hadith illa idha kana min riwayati layth ibn sa'd anhu innaha masmu'a min jabir kama taqaddama fi qissatihi ma'ahu fi tarjamatihi abin da ya faru abu zubair ya gama karatun shi kaf Laif da ya gama karatun shi kaf a wurin malamin shi Abu Zubair ya san malamin nashi yana da wannan ɗabi'a ran da ba su rabu sai ya ce mishi algafata malam waɗannan hadisai da ka karantar da ni dukkanin su kunnen ka ya ji daga bakin Jabir sai malamin ya ce a'a sai shi almajirin nashi lai sai miƙa mai biro sai ya ce algafata malam kai min alamar waɗanda ka ji ga littafin sai ya miƙa sai mishi alama na ji wannan na ji wannan na ji wannan sai shi lai sai zauna sai kwafi waɗannan hadisai da malamin ya tabbatar mishi ya ji su daga jabir sai ban mai asalin littafin da ke cuɗanya da waɗanda ya ji da waɗanda bai ji baɗin da haka sai zama kenan lais dukkan hadisin da ka ji ya ruwaife shi daga abu zubair daga jabir to me ya faru ya ji shi ko da ka ji an ana kawai ya ji ina fata an gane amma kun ga wannan riwayar da muke karatu a kai ba daga abu ba daga laifi ba ce to fa kaifa akhraja lahu muslimun huna bil an'ana mai ce amsa gashi muslim ya fitar da shi malam yace ujiba bi annahu lam yanfarid bihi bal tabahu abu salih wa abu sufyan kama fi sanad al madi kar ka manta wannan hadisin da muke karantawa shine hadisin ta na amash to ai abu zubair bai kadauki da ruwaito shi ba kamar yadda muka ji a cikin waccan riwaya ta amash mun ji abu salih ibn samman da abu sufyan dukkanin su sun ruwaito wanda anan ma mun ji almajirin amash ne fatanabba haka sai ka faɗa ka a ƙarƙashin wannan wannan hadisin sahihi ne amma da baka dubi zahirul isnad fa zahirul isnad abbaaf lakin al hadis sahihun باب بيان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام باب دكي بيان أكر ركن مسلنتي دكما جمشك أم مسلنتي ودن دسك من يمنيا أبن دا أكي نفي دا ركن أنا دكما يكاو دا دعائم سوني جمشك أي ذاك أوكي كما جنيني dukkan gini yana da tiloli waɗanda suke tsaye da shi kuma yana da bangaye waɗanda suke rufa ainihin kowane ɓangarori na ginin abin da wannan babin zai karantar da mu su ne waɗanne bangaye ne waɗanda suka rufe addinin musulunci ya zama gida mai zaman kanshi waɗanne dirkoki ne suke ɗauke da addinin musulunci wanda da su ne musulunci ya zama addini tsayayye da ƙafafuwan shi shine wannan karatun zai bayyana mana قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني حدثنا أبو خالد يعني سفيان بن حيان ابن حيان الأحمر عن أه؟ سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wannan hadisin daga daga sahabi abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda qala yace buniyal islamu ala khamsa an gina addinin musulunci akan rukunai biyar ne ala an yi wahidallaha a bisa a kaɗaita musulunci shine rukuni na farko kaɗaita musulunci ala an yi wahidallaha haka ne ko an yi wahadallaha an yi wahadallaha a kaɗaita Allah shine rukunin farko kun ji abu na farko da musulunci ya ginu a kan shi wa iqamus sala da kuma tsayi da sallah wa ita'iz zaka da kuma ba da zakka wa siyami ramadan da kuma azumtar ramadan wal hajji da kuma hajji faƙala rajulun sai wani mutum ya ce wa abdullahi dan umar alhajji wa siyami ramadan hajji da azumin ramadan ƙala la sai ibn umar ya ce ba haka na ce ba صيام رمضان والحج na fara gabatar da azumin ramadan ne sannan hajji don haka karka sauya min yadda na faɗa maka haka za sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haka na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ambaci azumin ramadan sannan kuma ya ambaci hajji amma ba ya fara ambatar hajji bane sannan ya ainihin wato ambaci azumin ramadan wannan hadisi na farko yana tabbatar mana da abubuwan da musulun ya kulla babu a kai cewa rukunan musulunci da kuma gimshiƙan musulunci guda biyar ne a ɗayanta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya malamai suka ce abin da ake nufi da wannan shine na farko yadda da Allah maɗaukakin sarki cewa shi kaɗai ne game da abin da ya shafi halittu da ya yi Allah bai da wani abokin tarayya da ya taya shi ko da taimako ko da aiki ko da shawara ko da wata gudunmawa kowace iri game da ayyukan shi wannan shake kira tauhidin rububiyya sai kuma tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ɗaya ne game da duk ibadojin da kai kuma za ka yi mishi in ka zo bauta mishi tarka haɗa shi da kowa annabi ko mala'ika shehi ko waliyi dutse ko ice sa'annan ka tabbatar da cewa Allah na da wasu kyawawan sunaye da wasu siffofi maɗaukaka waɗanda shi kaɗai yake da su ba shi da abokin tarayya a kansu lallai in aka samar da wannan an samu gimshiki na farko an samu jigo na farko daga cikin jigajigan addinin musulunci sai kuma tsayar da sallah wanda mun bayyana a baya abu na farko shine ka iya yin sallar ka yi ta a kan lokaci a cikin jama'a sannan ka yi ta da natsuwa da tsoron allah da aka nema daga gare ka sannan sai bayar da zakkar dukiyarka da gwargwadon yadda dukiyar take sannan sai kuma in allah ya raya ka zuwa watan ramadan to akwai azumi 29 zuwa 30 sannan ya tashi ba da umarnin a ƙur'ani ya fassara a wani wuri cikin suratul baqara yake cewa wa atimmul hajj wal umrata lillah hajji da umra ku yi su cikakku ga Allah madaukakin sarki to sannan wannan hadisi sai ya tabbatar mana da irin yadda malaman farko daga cikin sahabbai suke da taka tsantsan wajen kiyayewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lafazin shi tare da zaka zo ka ji nan gaba ka dan Abdullahi dan Umar da kanshi ya ruwaito wannan hadisin ya fara gabatar da hajji sannan ya biyo baya da azumi amma kuma a nan ya ji wani ya canza kuma ya mai inkari malamai suka ce na daga cikin hanyoyin da za a bi a fitar da wannan rikicin sai a ce a wannan lokacin da ibn umar ya karanto wannan hadisin haka ya ji shi haka ya karantar da shi don haka bai yadda wannan almajirin shi ya sauya ba daga baya ya sake jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan hadisin a inda ya gabatar da aikin hajji din akan ramadan don haka kuma daga baya sai gashi shi ya ainihin wato ruwaice shi a haka din irin waɗannan abubuwan sun shahara game da sahabi abdullahi dan umar allah ya ƙara mishi yarda a inda za ka ga in bai san abu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai kauce wannan abu in ya sani kuma zai dawo tabbatar da shi misali in ka karanta cikin sahihul bukhari da nan muslim za ga abdullahi dan umar in ya zo sallah yana ɗaga hannu a wurin kabbar harama da wurin ruku'u da ɗagowa daga ruku'u da kuma in ya yi tahiya ya tashi ainihin raka'a ta biyu amma baya ɗaga hannaye kamar yadda ya ce annabi baya ɗagawa a tsakanin sujuda guda biyu ibnu umar ma baya ɗagawa har ya taɓa ganin wani yana yana mishi faɗa akan haka daga baya kuma sai ga abdullahi dan umar ya samu labari cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗaga hannu hatta a waɗannan wurare waɗanda shi yake faɗa akan an ɗaga ada kamar tsakanin sujuda da makamantansu sai kasance abdullahi dan umar in har ya ga wani yana yin sallah baya dagawa sai ya dauki tsakuwa ya jefe shi yana nuna mishi cewa ya rinka daga hannun shi al-imam al-humaydi ya rawaito wannan a cikin littafin shi al-musnad Allah ya taimaka wannan hadisi na abdullahi dan umar yana daga cikin hadisai mafi inganci a musulunci domin bukhari da muslim dukkan sun fitar da shi kamar yadda al-imam al-humaydi ya fitar da shi a cikin musnad haka nan al-imam abd ibn humaydin a cikin nashi musnad din imamu ahmad ma ya fitar da shi a cikin littafin shi al-musnad al-imamu turmidi da nasa'i da abu nu'aymin da ibnu khuzaima dukkanin su sun fitar da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka na daga cikin mas'alolin da wannan hadisi yake dauke da su bayanu arkanul islam wa da'aimuhu al-izam wannan hadisi ya bayyana mana rukunan musulunci wannan yana daga cikin abubuwan da muke kiran kowaɗanne musulmi musamman malamai akan duk inda malamai suke su tsayu wajen karantar da mutane banda karantarwar soro da karantarwa ta aji a kuma samu karantarwa ta ainihin majalisul ilmi inda za a tara mutane ana karanta musu littafai irin waɗannan ba don koyi ba sai don a ji jimillar bayanin shari'a su da dama waɗannan abubuwan an sha zuwa wurin da za a zaunar da alhazai a yi musu tambayoyi na intabiyun aikin hajji sai su faɗi a tambayi dattijo ɗan shekara sittin ko saba'in cewa baba rukunan musulunci za ka bayyana sai fara bayyana sarakunan ƙasar hausa wajibi ne mutane su san cewa addinin musulunci ya ginu ne akan wasu harsasai guda biyar na farko shine a bauta wa Allah shi kaɗai ka a haɗa shi da komai na biyu sallah na uku azumi na hudu zakka na biyar hajji waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar idan babu su to musulunci ba shi har ma wasu malamai sun alakanta wasu ɓangare daga cikin waɗannan ba za a karɓe su ba sai da wasu kamar irin su ibn mas'udi suna cewa kana da dukiyar da za ka yi zakka ka ƙi yin zakka amma ka zage kana ta sallah sai suka ce sallar ka ba a bakin komai take ba ka zage da yin ainihin sallah amma baka azumi azuminka ba a bakin komai yake ba ka zage da yin azumi kuma baka sallah sai aka ce to azuminka ba a bakin komai yake ba a kana ta sallah amma baka azumi to sallarka ba a bakin komai take ba saboda haka waɗannan rukunai ne waɗanda kamar yadda muka ce an kwatanta su da gini duk yadda gini ya kai matuƙa wajen rufa maka asiri da ɗumi in aka ce bango ɗaya daga cikin bangayen ginin sun faɗi za ga cewa sauran bangayen za su waye gari ba su da ma'ana don haka rukunan nan na musulunci gaba ɗayansu suke tafe tare Allah madaukakin sarki ya taimaka ومنها أنه يفهم من ظاهر الحديث أنه لا يكون الشخص مسلما عند ترك شيء من هذه الأركان kuma kamar yadda muka faɗi a zahiri ana fahimtar cewa mutum ba zai zama musulmi ba kenan in ya bar ɗaya daga cikin waɗannan rukunai na fata an gane wa qad ikhtalafa fi dhalika wa sayati tahqiq al-khilaf fi dhalika fi mas'alati taliya insha Allah ta'ala ina matsayin musulmi ya yarda da kalmar shahada amma ya kafirce wa sallah amma yana ainihin azumi yana zakaya aikin hajji za mu tattauna wannan mas'ala kamar yadda kaji mun fara ishara akan ta insha Allah wa minha anna hadhihi al-ashya al-khamsa من فروض الأعيان لا تسقط بإقامة بعض المكلفين عن الباقين waɗannan ibadoji da ka ji guda biyar an lissafa ko to kowane musulmi ana neman shi da sai ya aikata babu wani wanda zai wa wani sallah ba wani wanda zai faɗi kalmar shahada a madadinka babu wani wanda zai azumi a madadinka aikin hajji ne aka samu wani na iya wani saboda larurar tsufa ko kuma ainihin ya rasu bai samu damar yi ba ومنها أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه كلها wannan hadisi na daga cikin hadisan da suka bayyana wato cewa addinin musulunci addini ne wanda yake ya haɗu akan ainihin wato wani tushe wanda yake mai girma kuma wannan hadisi babban madogara ce wajen sanin ainihin wato rukunan musulunci domin ya tattaro rukunan musuluncin gaba daya ومنها أن فيه جواز إطلاق رمضان دون إضافة لفظة شهر إليه وتمسألة جماعة يا هلتك تشي رمضان كوسيكا تشي وتر رمضان أنسى موسى ترارو كأن دقت كما لم يسن تشي بي هلتك تشي نا أزم رمضان با سيديك تشي نا أزم وتر رمضان كما يدفك تشي بي هلتك تشي نا سلاتي أتما با sai dai ka ce na sallaci sallar atma wato sun dubi lafazza ne lafazin ramadan da larabci literal meaning ma'ana shi kawai zafi ko huci ko tururi duk yana ɗauka to sai suke ganin cewa an ka ce suntu ramadan ka ce na azumci zafi kenan da haka sai suka ce bai halatta ba sai dai ka ce suntu shahara ramadan na azumci watan ramadan amma wannan magana kuskure ce dan a cikin hadisin mun ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ramadan kai tsaye ba tare da ya hada da shahar ba malai yace wa huwa al-haqqu alladhi alaihi al-jumhur wannan magana ita ce daidai wadda mafi yawancin malamai suke akai khilafan liman mana a zalika sabanin waɗanda suka ainihin kan haka din wa sayati tahqiqul qawli fi zalika fi mawdu'ihi fi kitab as-siyam insha Allah ta'ala mun je babin azumi za a sake tattauna wannan mas'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka sa'annan sai minha annahu yustafadu min inkar ibn umar ala ar-rajul fi taqdimihi al-hajj wa qawlu hakadha sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam تأكد أداء الحديث باللفظ وقد سبق في شرح المقدمة بيان اختلاف العلماء في ذلك وترجيح قول الجمهور بجواز الرواية بالمعنى بشروطه لكن الأولى المحافظة على اللفظ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه wannan hadisi tunda muka ji wani ya kawo hadisin ibnu umar ya sauya lafazi ibnu umar ya ce a'a ka tsaya idda annabi yadda na ji daga annabi kawai kar ka ƙara kar ka rage kar ka sauya kar ka kwan gaba kwan baya malam ce wannan hadisi kenan yana nuna wata babban mas'ala wadda an tattauna ta a can baya mas'ala ita ce riwayar hadisi da ma'ana ya halatta ka ruwaito hadisi da wata lahaja ka bada shi da wata lahaja misali a sakwatanci a sakwatanci sai a ce maka kusu kai sai ka je ka ce bera ka faɗe shi da kananci ko ka faɗe shi da makamanta ko ko lallai sai dai ka isar da shi da kusu in ya so su waɗanda ka gayawa ka fassara musu menene kusu amma kai ba za ka sauya ba malamai suka ce in har ka kware da larabci kuma ka saba karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ya baka kyakkyawar gogewa to in ka ainihin sauya lafazin ta hanyar kawo kalmar da ka san ta dace babu laifi amma banda wajen addu'o'i da zikirori wajen addu'a da zikiri kamar yadda a kira'a bai halatta ka canza sunan ar-rahmanu da ar-rahim ba ba za ka zo karatu ka ce bismillahir rahmanir rahmani ba ba za ka zo kira'a ka ce bismillahi ghafuril azizi ba ba za ka canza ba ko suka ce to haka wajen zikirori da addu'o'i amma wajen ba da labari ko kuma wasu abubuwa makamantan haka babu laifi in har ka kula da waɗannan sharuɗa za ka iya sauya lafazin amma fa ka tsayu akan lafazin annabi ya fi saboda annabi yana cewa Allah ya haskaka wa mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta ya isar da ita kamar yadda ya ji ta domin so da dama wani zai ɗauki ilimi ya kai shi ga wanda ya fi shi fahimta ilimin wani lokacin kuma ma ba malami ba ne wani sai ya ji wani karatun ya rike amma da ya je ya yi karatun a gaban malami shi malamin ya sama ana karatun ko da shi wanda ya kawo Allah ya taimaka ومنها أنه يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن sannan wannan hadisi yana nuna cewa idan aka samu wata magana wadda ainihin wato alkur'ani ya faɗe ta to hadisi zai iya zuwa ya ƙara sharhi a kanta ko kuma ya takura wani abu wanda a zahiri za a ji shi a buɗe a cikin alkur'ani din لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر kaga dai a jumillance shi hadisin nan yana nuna duk wanda ya tsayu ga waɗannan abubuwan guda biyar kalmar shahada sallah azumi zakka hajji shikenan ya tabbata cewa musulmi wa mafhumuhu anna man lam yubashirhu la yasihu imanuhu to abin da ake fahimta shine duk wanda bai rike waɗannan abubuwan ba to imanin shi bai inganta ba wa hadha al-umum makhsusun bi qawlihi ta'ala to sai dai kuma wannan abin da kake iya fahimta ko to an samu aya wadda ta zo ta fito da abin karara take cewa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ina fata an gane alama ta karrara fi maudu'i mana waɗanda suka yi imani kuma zurriyarsu ‘ya'ya da jikoki suka biyo su akan imanin nasu shikenan sai mu haɗa su da zurriyar tasu a cikin aljanna kaga a zahirin ayan nan yana nuna imani da Allah tsayawa tsantsa ko da ba a samu sallah ko azumi ba zai iya amfanarwa haka ne hadisi ya tabbatar da haka a cikin ruwayar ibnu majah da musnadul imam ahmad amma duk waɗannan ina gaya mana ana son a bayyana maka falalar kalmar imani ne da kalmar shahada baya nuna cewa tunda ka ji cewa la ilaha illallah za ta amfanar maka koda kana zina kana shan giya sai ka ce to ai kenan bari ka je kai ta zina kai ta shan giya ko kuma bari ka je ka aikata komai tunda dai har ka faɗi la ilaha illallah faɗin haka ko kuma yin haka dalili ne akan baka san mutuncin la ilaha illallah din ba ana son a nuna maka darajar kana da kuɗi kana da omo a gida dalili ne akan shi kenan duk inda kaga kwatami sai ka fada ciki da hujjar cewa ai kana da katan ɗin omo a gidanka ba dalili ba saboda haka musulmi ku kiyaye saboda kai musulmi ne ka ɗauka cewa ai kana faɗin la ilaha illallah ai kana karanta alkur'ani saboda haka duk shigantakar da kai kana ganin cewa musulunci zai baka cover wallahi al'azim za ka rena kanka domin dalili ne akan cewa musuluncin ma baka san daraja shi ba ke na fata an gani shi yasa ka ji a can wancan da yake cewa idan ya ainihin wato bautawa Allah baya shirka ya tsaye da sallah ya kaza ya halatta haram ya haramtar da halal ya ya halattar da halal ya haramta haram ma'ana dokokin Allah sai ka tsaya akan su sannan kalmar shahada za ta amfana maka Allah ya taimaka haka dai malam ya ta kawo waɗannan ainihin wato bayanai dangane da waɗannan hadisai don ka san falala ta imani da kuma girman la ilaha illallah da kuma muhimmancin cewa da gaske in kana girmama la ilaha illallah to duk waɗannan ainihin wato ƙa'idoji da aka shamɗanta maka na kula da sallah azumi hajji da zakka da sauransu dole ne duka kiyaye su Allah ya taimaka sa'annan za ka rinka ganin a cikin waɗansu hadisai kuma sai ka ji ana cewa inna ra'asal islami inna ra'asal amri al islam wa amuduhu wa amuduhu as-sala wa zirwatu sanamihi al jihad kaga anan kuma kaga ga jihadi ana magana idan babu jihadi babu ainihin kare mutuncin musulunci sai a waye gari a watsa-watsa da musulunci don haka wajibi ne jihadi kuma domin da shi ne ake kare addinin musulunci to waɗannan nasoshin galibi su kuma an yi violate ma'anarsu an karya ma'anarsu ba a tsaya an fahimce su ba saboda kafirai abin da suka ɗauka da zara an ce jihadi kawai abin da ake nufi yaƙi da dama su ma matasa sai suka ɗauki da an ce jihadi kawai yaƙi ake nufi jihadi yana da matakaiya waɗanda matakin farko na jihadi shine bayan ka yi imani to ka aiki da musuluncin da Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka da imani da shi sannan yaɗa shi to sa'an nan kuma ƙoƙarin jawo waɗanda ba sa cikin shi a cikin shi waɗannan su ne matakai na farko na jihadi idan ka samu damar wannan tana ci gaba shikenan baka ba yaƙar wani domin kana yin musuluncin kana kuma iya yaɗa musuluncin to waye za ka yaƙa wanda za ka yaƙan shi yana zuwa yana shiga addinin musulunci ma'ana waɗanda za ka yaƙan suna fitowa suna shiga addinin musulunci amma a lokacin da ka tayar ma addinin musulunci aka hana ka to a wannan lokacin kuma kana da ɗayan matakai guda biyu matakin farko shine ka musulunta ka tayar da za ka bauta ma Allah baka ce dole kowa sai yayi ba amma kai tun da ka musulunta dole za ka yi sai wani ya ƙoƙarin hana ka da ƙarfin iko ko da ƙarfin mulki ko da ƙarfin yawa to matakin farko sai ka dubi kanka za ka iya tashi ka kara kanka kuma wannan ka yi maganin shi aka ce maganin shi ba wai kawai ka hana shi ba a'a za ka datse shi datsar da har abada ka gutsure shi kenan in za ka iya haka wajibi ne ka yi idan ko ba za ka iya haka ba to sai ka gudu da addinin ka shine hijira da haka jama'a ku kiyaye waɗannan su ne matakan addinin musulunci matakin farko kai ka musulunta mataki na biyu ka aiki da musuluncin mataki na uku ka kira ka yada addinin musuluncin to sai duk ka samu waɗannan abubuwa suna gudana ba za ka zare kan sakali tsakaninka da mutane ka ce za ka yaƙe su ba to amma suka ce ba za ka yi addinin naka ba ba za ka yada addinin naka ba shine sai ka dubi za ka iya tashi ka hallaka waɗannan mutanen ka kashe su gaba ɗaya in za ka iya haka to abin da yake wajibi a kanka kenan idan ba za ka iya haka ba sai kai gudun hijira da addininka to da yawancin waɗannan matakan saboda kasantuwar ana ta karanta ayoyi da hadisai ba a duba yaya tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yake galibi sai kaga ana fassara matakan da kuskure galibi sai mutane suke fahimtar ranar farko ne in ka zo kawai za ka fara yakan mutane in ka tambaye mutum sai ce ga hadisi cikin bukhari da muslim annabi ya ce uridu an umurtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane saboda haka shi sai ya dauka matakin farko kenan to da zai ka tambaye shi ranar farko da annabi ya zo ya kar mutane ya fara ko kuwa yaya yayi yadda annabi shi yake nuna mana ma'ana ta gaskiya ta waɗannan nassoshin a lokacin da suka hana annabin addini sallallahu alaihi wa sallam suka hana shi yadawa da ya wayi gari ba shi da karfin da zai iya tunkara su ya tunkare su da shi da jama'a shi sai suka gudun hijira suka gudu da addinin su da suka je suka samu ikon su zo su bauta ma Allah a Makka suka to aka sake hana su fa shi ne sai suka yi yunkuri suka ga yanzu sun haɗu sun yi ƙarfi da suka zo sai da suka kwantar da duk wanda yake a tsaye a makka to waɗannan matakan su ne matasa ba sani ba galibi a yau saboda ƙarancin malamai na sunna da suka fassara musu alkur'ani da sunna a daidai galibin abin da suke gani shine da zara an hana ka addinin ka shikenan sai ka tayar da yaƙar waɗannan mutanen koda daga ƙarshe da an fara yaƙin za a hallaka ka wai sai ka ce ai kayi shahada sai a ce to yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya hijira a wannan matakin kai kuma ka kaddamar da yaƙi ka bata kenan ko baka bata ba ka bata don ka saba wa tsarin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka matasa ku kiyaye rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce take fassara mana alqur'ani da sunna Allah yake laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wanda bai yake fatan ya haɗu da Allah salin alo rana alkiyama yake ambaton Allah da yawa to ya ɗauki manzon Allah shine abin koye shi manzon Allah da shi ne za ka rinka fassara halayen da duk ka samu kanka a ciki saboda babu wani abu na rayuwarka da zai faru wanda yake fiye da haka bai faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to duk abin da ya same ka sai ka ga a wannan irin yanayin da ya samu annabi yaya yayi sai da haka matasa ku daure hadda ƙur'ani ba tare da ka san ma'anar shi a wurin malamin sunna ba babban matsala ce wadda ba ta gaza daga matsalar jahilci ba sanin hadisi ba tare da ka koye shi a wurin malamin hadisi ba fitina ce wadda fitinar ba ta gaza fitinar jahiltar rashin hadisin ba domin yanzu ga hadda ƙur'ani nan ko ina matasa suna yi ga hadisai nan suna ta buɗe riyadu salihin da arba'una hadis da sauran tafan hadisai suna karantawa amma matsalar ita ce waye ya koyar da su wane ne ya nuna musu ya ake fassara kaza wane ne ya karantar da su ma'anar kaza wane ne ya karantar da su ilmomin da ke kewaye da alkur'ani da hadisi jama'a an fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka وحدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سعد بن عبيدة السلمي يا كربودة صحابي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كربودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتي بني الإسلام على خمس أنجن الدين المسلم أبسا dirkoki ko ginshiƙai guda biyar ala an yi ubadallahu wa yukfara bima dunahu ƙa'ida ta farko da addinin musulunci ya gino a kanta ita ce a bauta wa Allah a kafircewa duk abin da yake ba Allah ba ƙa'ida kenan ba zai taɓa yiwa a haɗa biyu ba kana bautar Allah kana bautar wani wanda ba Allah ba zai taɓa yiwa ba dole ne a bauta wa Allah tsantsa kar a haɗa shi da komai ku kiyaye wannan da zarar ka haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani shikenan bautar Allah ta lalace da zaran kana bautar Allah baka kafirce wa duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba to wannan ainihin ibadar taka ta Allah ba ta da kima ko misƙala zarrati saboda haka jama'a ku kiyaye Allah ɗaya ne shi kaɗai ake bautawa wanda biyu ya ce Allah biyu ne ya kafirta wanda biyu ya ce Allah uku ne ya kafirta wanda biyu ya ce komai Allah ne ya kafirta Allah ƙwaya ɗaya ne wa ma min ilahin illallah wa ma min ilahin illa ilahu wahid Allah abin bauta ƙwaya ɗaya ne in har za ka bauta mishi to sharaɗi ne duk wani wanda ake bautawa da ba shi Allah ba kuma sai ka kafirce mishi sannan wa iqamus sala da kuma tsaye da sallah wa ita zaka da kuma bayar da zakka wa hajjin baiti da ziyarar ɗakin Allah wa sauni ramadana da kuma ainihin azumtar ramadan kun ga hadisin da nake cewa gashi abdullahi dan umar ya ruwaito shi da kanshi ya gabatar da hajji akan azumin ramadan a can kuma wani ya gabatar da hajji akan azumin ramadan ya mai inkari shine malamai suka ce a zahiri a lokacin da yawancin inkarin to bai samu wannan riwayar ba ne don haka sai ya tsaya akan abin da ya sani kuma ya karantar da abin da ya sani kuma bai yadda a sauya akan haka ba Allah madaukakin sauki ya taimaka قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس أتكلم أن الرواية ود عبد الله بن عمر آئنش دجيكو كينش سككربو دجريشي yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce an gina musulunci akan rukunai biyar shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah to ba za ka iya shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ba sai ka san Allah hanyar da ake sanin Allah kuma kwaya ɗaya ce ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a sanin Allah ta wata hanya kaf sai wannan hanyar duk lokacin da kai da kanka ka ce za ka san Allah ba ta hanyar manzon Allah ba to ka kama hanyar bata domin kafin aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutane suna kan ainihin jahilta Allah maɗaukakin sarki saboda haka suke da aƙidu iri-iri game da Allah maɗaukakin sarki lokacin da aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abu na farko da manzan Allah ya ba da muhimmanci shine sanar da mutane wane ne Allah shi yasa wani lokacin har mutanen maka suka tambaye shi to tun da ka ce duk allolin mu ƙarya ne yaya Allahnka na gaskiya yake shine Allah ya saukar mai da qul huwallahu ahad ka ce musu Allah ɗaya ne guda ne Allahu samad shi kadai ake nufi da bukata ba wanda ke iya biyan bukata sai shi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba walam ya kullahu kufuwan ahad babu wani wanda yake kamar shi wannan shine ainihin bayani dangane da Allah maɗaukakin sarki don haka ya zo cikin hadisin bukhari cewa wanda duk ya karanta kul huwallah za a rubuta mishi lada kamar ya sauke ɗaya bisa uku na alƙur'ani domin alƙur'ani gaba ɗaya in ka dube shi za ka raba shi uku ne kashin farko tauhidi ne kashi na biyu labarai ne kashi na uku kuma shari'o'i ne duk inda kake karatun ƙur'ani ayar idan ba tauhidi take bayarwa ba to tana magana dangane da tarihi ne in ba haka ba tana magana dangane da shari'o'i ne kaga kenan ashe tauhidi shine ɗaya bisa ukun ƙur'ani kissoshin annabawa da magabata shine ɗaya bisa ukun alƙur'ani halal da haram a yi a bari shine sauran ɗaya bisa uku to duk mutumin da ya karanta ƙulhuwallah ƙulhuwallahu tana daga cikin surori takaitattu kwarai da gaske amma wadda ta bayyana duk abin da ake neman a sani game da Allah maɗaukakin sarki to ƙa'ida ta farko jama'a sai ka san Allah tukuna sannan za ka shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi ita kuwa shaidawa daga zuci ne sa'an nan gaɓoɓi sai su zo su tabbatar gaɓar farko da take fara shaidawa shine harshe ya buɗe baki ya ce la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah sannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ka shaida cewa lallai muhammad bawan Allah ne kun manzon Allah ne kiran manzon Allah da bawa ba na ƙasa ba ce daraja ce mafi ɗaukakar daraja sallallahu alaihi wa alihi sallama domin Allah maɗaukakin sarki a wurare da dama ya kiraye shi da bawa ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna haula sarki ya tabbata ga Allah da ya ɗauki bawan shi da daddare ya tafi da shi masallaci mai tsarki mafi nisa daga ainihin masallacin Ka'aba kiran annabawan Allah gaba ɗayansu da cewa bayan Allah ba abin kunya ba ne kiran mala'iku ko danganta su ga bauta ba aibi ba ne Allah yake lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah walal mala'ikatu almuqarrabun Isa almasihu da shi da mala'ikun nan manya-manya da ke kusa da Allah ba za su taɓa kunya ko kyamar a kiraye su bayan Allah ba don haka jama'a kiran manzon Allah da siffanta shi da cewa bawan Allah to daraja ce sannan wa rasuluhu kuma ɗan aiken Allah ne matsayin shi kenan wa iqamis sala da kuma tsaye da sallah wa ita'iz zaka da bada zakka wa hajjin baiti da kuma ziyarar ɗakin Allah wa saumi ramadan da kuma ainihin azumin ramadan kaga duk waɗannan riwayoyi suna tabbatar da cewa Abdullahi dan Umar ya tabbatar da cewa babu shakka shi kan shi ya ruwaici riwayar da ta gabatar da hajji sannan kuma ta gabatar da azumi Allah ya taimaka قال وحدثني ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ونمتن وعبد الله بن عمر إن طاووس ألا تغزو بذاك هياك بني فقال سيتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أين من زن الله يناتي إن الإسلام بني على خمس musulunci ya ginu akan rukunai biyar shahadati Allah ilaha illallah shaida ba bauta da gaskiya sai Allah wa iqamis sala da tsaye da sallah wa ita'iz zaka da bayar da zakka wa siyami ramadan da azumtar ramadan wa hajjin baiti da kuma ziyarar ɗakin Allah waɗannan su ne rukunan musulunci abinda ibnu umar ke ƙoƙarin ya nuna wannan mutum shine ko da ka ga bana yin yaƙi to ka dai ji rukunan musulunci ma damar na yi su to na kiyaye asalin musulunci wato asali waɗannan su ne dole a samu musulmi yana cikin ɗaya daga cikinsu dole ne a same ka musulmi kana cikin kalmar shahada ko kana cikin sallah ko azumi ko zakka ko hajji amma dan an same ka baka cikin yaƙi to yaƙi kamar yadda muke faɗi abu ne da yake tasowa na larura amma waɗannan su ne asali kuma asalin ɗan adam ba tashin hankali ne asalin shi ba me asalin ɗan adam zaman lafiya da kwanciyar hankali to duk inda ka ji yaƙi to an shiga wani hali ne na tilas naka duk inda ka ga ana yaƙi ko ana tashin hankali bayan kwana biyu dole za a koma asali shine me shine zaman lafiya to yanzu wannan mutum na cewa Abdullahi dan Umar ba za ka je yaƙi ba ne ba ka jihadi ne sai ce a ka ji rukunin musulunci tunda na kiyaye su na yi asalin abin da ake kira musulunci babul amr bil imani billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa shara'i dini wa du'a'i ilaihi babin da ke bayani akan umarni da imani da Allah maɗaukakin sarki wato a cikin wannan babi za mu ji ana umarninmu da mu yadda da Allah mu amince da Allah mu saki jiki da al'amarin Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan mu yadda da manzon shi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa shara'i addini sannan shari'o'in addinin musulunci kaf mu yadda da su kar mu zaɓi wasu mu amince mu yi watsi da wasu kar mu aiki da wasu mu tozartar da wasu wa du'a'i ilaihi da kuma kira zuwa ga imani da Allah da manzon Allah da shari'o'in addini wannan su ne asalin musulunci kamar yadda na fara mana bayani a ɗansu kuma waɗannan su ne asalin matakai na jihadi ka yi imani da Allah da manzon shi ka yi aiki da dokokin musulunci sa'annan ka kirayi mutane zuwa ga haka idan ka zauna da jahilci kana cikin fitina idan ka samu ilimi ka ƙi karantarwa kuma wannan fitinar ta fi zama da jahilci don haka wajibi ne malamai su tashi su karantar da mutane da gwargwadon ikonsu haramun ne malamai su ba al'umma cikin jahilci kuma na daga cikin abubuwan da ya ɓarko musulbu a ƙasashen musulunci kaf shine taqa'us wato waɗanda suka amsa sunan malanta sai su koma gefe guda dole ne wani ɗan majazo ya miƙe ta rashin kunya cikin jama'a ba don komai ba saboda mai saboda waɗanda suka cancanta su karantar sun ƙi tashi su karantar sai kuma su koma gefe guda sai ka ji suna tsegumi yau shekara ba ta wuce hudu ba mun je aikin hajji wani matashi ya miƙe a wata rumfa alhazai yana ta karantarwa yaro ne bai wuce shekara ashirin da biyar zuwa da bakwai ba akwai manyan malamai a ciki su sun yi kwanciyarsu ba sa karantar da mutane sai ne suka koma gefe guda suna cewa duban shi mara kunya wai shi zai karantar da addini shine da naji wannan magana suna faɗi shine sai na bari sai da muka natsu daga baya sai na je na same su na ce na ji ɗazu kuna cewa yaron nan mara kunya wai shi zai karantar da addini suka ce to rashin kunya ce ina ya kai karantar da addini sai na ce rashin ku ba ku tashi ba ne na ce yanzu shekara talatin da ta wuce kai na san tsohon firinsifal ne na makarantar addinin musulunci shekara talatin shekara talatin da ta wuce shi firinsifal ne kai baka karantar ba a lokacin kana firinsifal na makarantar addinin musulunci shi ba a haife shi ba ma to kai baka karantar ba alhazai kuma sun tashi suna cikin jahilci shi kuma ya ga ya dan san wani abu shine ya tashi yana karantarwa daidai zai karantar kwaba zai yi ya rage dai shi dai yana yin abin da yake ganin ya cancanta ina da yaƙinin da kun tashi kuna yin abin da ya kamata shi din ba zai ba sai dai ya rike muku lasifika ko ya rike muku littafi sai ɗayan ya natsu ya ce gaskiya ne wannan ku ya ce insha Allah za mu gyara na ce to Allah ya taimaka da yawa ko a cikin waɗannan ƙasashen namu haka za ka ji malamai suna nan zankama a cikin soraye sun yi lif ba sa karantarwa barna in ta faru kuma sai su ce kaza barna ne to me yasa bida'iyan tun farko ba za su tashi su karantar ba sai su ce wai su ba sa son rikici wai su ban Allah suke wai su ba riya suke wai su ba sa son jayayya su ba sa son kaza wai su ba sa son kaza me ya kai barna ta yawa a cikin aikin gwamnati me ya kai barna ta yawa a cikin siyasa me ya kai barna ta yawa a harkokin kasuwanci saboda malamai ba sa shiga sai ka shiga kasuwar garin ku kaf ba za ka ga malamin garin yana da rumfa a kasuwar ba mun karanta tarihin mai wannan littafin ga shi shekara 1200 da wani ɗoriya mun ji cewa yana da shaguna a cikin kasuwar garin yana fatauci yana kasuwanci malamai in ba su shiga cikin harkokin jama'a ba sun yi haƙuri da cutar wasu ina za su samu darajar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه muminin da yake cuɗani da mutane su cutar da shi ya yi haƙuri ya fi alheri fiye da wanda baya mu'amala da mutane balle su cutar da shi saboda yadda al'amari ya lalace ba a san tarihin malaman musulunci ba a yau har ya zama wai aibi ne ake aibanta malaman da ake gani suna shiga kasuwa wai sai a ce wai me zai kai malami kasuwa me zai kai malami aikin gwamnati me kai malami ya yi kwangila me kai malami a gan shi a cikin siyasa to me yasa ku al'amari ba zai lalace ba abin da su mutane suke fahimta ita ce duk inda aka ce siyasa to corruption ne barna ce duk inda aka ce kasuwanci to haram ne duk inda aka ce aikin gwamnati to sata dukiyar gwamnati haka mutane suka fassara to sai suke ganin by this interpretation a ƙarƙashin wannan fassarar da wannan ma'anar me yasa malami zai shigar da kanshi cikin corruption barna sata dukiya kalla malamai su suka fara kafa gwamnati a musulunci su suka fara siyasa su suke kasuwanci sayyidina umar shine ya samar da ire-iren gwamnatoci da kake gani waɗanda a yau ake ganin su da hierarchy shugaban ƙasa gwamnoni ministoci commissioners ministries parastatals da sauran makamantan haka a zamanin sayyidina umar duk suna da wannan har database umar yake da ita ta ma'aikatan gwamnatin shi kaf wanda duniya ce ke ƙasar ƙarƙashin umar ba wai ƙasa ba ɗaya ba abdurrahman ibn aufin ɗan kasuwa ne sayyidina abubakar ɗan kasuwa ne umaru ɗan kasuwa ne usmanu ɗan kasuwa ne waɗannan dukkaninsu menene malamai ne cikin sahabbai sayyidina ali manomi ne idan malamai ba su shiga wannan harkar ba yaushe za a gyara ta abin takaicin kuma sai malaman su ce ba sa shiga amma kuma yan kasuwa sun kawo musu zakka sai su karba idan 'yan bokon sun kawo musu kuɗi su karɓa idan 'yan siyasa sun ba su kuɗi su karɓa in ba su kujerun hajji kuma su karɓa an yi hannun ba sacrifice ba ne kuma wannan ba nifaƙa ba ce kuma ma'ana kana kyamar ka shiga aikin gwamnati ni kuma na je na yo aikin gwamnati in haramun ɗin ce na ɗibo na san maka kaci wajibi ne malamai su gyara waɗannan abubuwan wannan ba shi daga cikin tsarin malanta hatta a nan ƙasar hausa malaman musulunci nan waɗanda suka yi shugabanci su ɗan fodiyo suna kasuwanci suna noma suna kiwo wannan yana daga cikin wasiyoyin ɗan fodiyo to gaskiya saboda allah dole ne a sami gyara akan wannan kuma lallai kullum bahaushe na cewa ice tun yana ɗanye ake lankwasa shi wannan gyaran zai fara daga kanku ne ku matasan yanzu idan har waɗancan duf'a waɗancan generations waɗancan da suka gabata na malamai sun zama haka ku yanzu a fara da gare ku kana saurayi a ganka ka shiga jami'a duk wata sata ansa da ake sai a ga kai ba ka yi duk wata barna da ake gani ta neman 'yan mata da zuwa disco da cultism da sauran sai a gaba baka yi academically ka zama sound ka gawa makarantarka da first class ko tutu ko tuwan kowane ne a ɗauke ka aiki a ga zuwa aiki a kan lokaci kula da aiki yadda ya kamata duk abin da ya kamata ka gani shikenan charity begins at home daga haka al'umma sai ta gyaru amma kun koma gefe guda saboda kyama kun ce shi kenan ba za ku shiga ba sannan me kuke yi wajen samar da islamic system that can take over the corrupt system of the western world nothing ba kwa yin komai don samar da reformation gida ya lalace imma a gyara imma a rusa a je a gina wani ko makamantan haka al'amari ya lalace a ƙasa ya za a yi ƙasa ta gyaru dole sai ku shiga ku kawo gyara kuma gyara ka sani da cewa ba wai lallai ne kai a wannan rayuwa taka ta shekara talatin ko hamsin ko sittin ko ɗari sai ka yi gyara ba ka samar da wani abu a yadda za ka iya ina fata an gane amma a ce matasanmu ga su nan ustazai ba sa kasuwanci matasan ustazai ba ruwansu da siyasa ba ruwansu da aikin gwamnati ba ruwansu da komai mun ka je ka bincike shi ta karkashin ƙasa sai ga ta hanyar ma'aikatan gwamnatin yake ci ko ta hanyar 'yan siyasar ko ta hanyar kaza kuma ka nan naɗe gefe guda kai ka ce kana nan a masallaci ko kuma kai kana nan a cikin zauren ka ko kuma kai kana nan kai ustazu ne mai tsoron Allah duk tsoron Allah ka in kana cin haramun gaba ɗaya haramun ta yi blowing duk wani takawarka ta rusa duk takawarka ka karanta ibn rajab daga cikin abubuwan da ya kawo na ta'arifin wane ne ahlus sunna daga ce ahlus sunna daga cikin ta'arifi daga cikin definition na ahlus sunna sai aka ce wanda baya cin haram to ka ce haram yake nomawa kuma ya kawo maka kaci wajibi ne jama'a kusan cewa lallai in dai da gaske ake gyara to so sai an tashi an yi yankuri akan haka Allah ya taimaka na malam alaikum wanne na'am na'am na'am na'am ba ɗaya bane a ɗaya ne mana a hadisin ɗaya ne hadisin ɗaya ne to ai shine ake cewa shine muka ce ya zama kenan isnadin abu zubair menene kenan ya da'ifi kenan da wannan ya zama ba madogara ba ƙwarai da gaske قال حدثنا خل... خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس حول سند وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا عباد أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي عبد الله بن عباس الله يقارى مش يردايتي kabilar abdulkaisu sun iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama faqalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah inna hadha alhayy min rabi'a mu ne waɗannan kabilu na kabilun rabi'a da kake ji qad halat bainana wa bainaka kuffaru mudar kafiran mudarawa sun shiga tsakanin mu da kai wato kafin mu iso gare ka akwai wasu baƙaƙen kafirai mudarawa waɗanda ba su da mutunci shi yasa ba ma iya zuwa gare ka فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام ba ma iya zuwa gare ka sai cikin wata mai alfarma daga cikin watannin da ba a yin yaƙi amma in muka ce za mu taho a cikin watannin da ba su ne watanni masu alfarma ba to waɗannan ƙabilu na mubarawa za su afka mana mu kuma mutanen ka ne mun yi imani da kai wa'azi da labarin ka ya je mana amma kuma ba ma iya zuwa gare ka saboda waɗannan kafirai suna tsakaninmu da kai watanni masu alfarma jama'a su ne watan ainihin wato rajab da watan almuharram da kuma watan zulhijja da watan zulqa'ada da haka sai ka ce zulqa'ada zulhijja da almuharram da watan rajab watanni guda hudu waɗannan watanni tun a dokokin annabi ibrahim da isma'il ba a yin yaƙi a cikinsu sakamakon haka ainihin wato dokar ta tabbata a cikin addinin musulunci cewa ba a yin yaƙi a cikinsu to shine suke gaya wa annabi cewa in ba a irin waɗannan watanni ba ba ma iya isowa gare ka don haka yanzu mun sa